حيث أسلم للهوى فما لي عن حكم الحبيب تنازع وأسلمت نفسي حيث أسلم للهوى ويا سلم زوتيسا أدك إند سن زوتيسا يورش يتي فما لي عن حكم الحبيب تنازع yace ai bana yin jayayya bana fito na fito da hukuncin Allah duk abin da zuciya ta dora ni akai to shi Allah yake zuwa da haka shi zan yi ma'ana ko daidai ne ba ko ba daidai bane shi sa a cikin ragowar baiti yake cewa wata rana ta kaddara ta ɗoro sai gani a cikin coci yana ta sabis tare da kirista wata rana kuma sai ga ganshi a cikin masallaci tare da musulmi sai ta sallah yace fa in kuntu fi fi hukum shari'ati asiyan fa anni fi anil haqiqati ta'iun idan na kasance a hukunci na shari'a yadda kuke kallo yadda kullum abu ne na kuskure yace to a hukunci na ilimin baɗini daidai yake aikatawa to wannan kuskure ne ko shakka babu abin da dai albir yake nufi shine dukkanin jam'i ko kuma tattaran ayyukan da'a hakan al'ifm shi ma shi abin da yake nufi shine dukkanin tattaran ayyukan laifi shi sa ake cewa da giya uwan laifi kenan ummul khaba'if ina fata an fahimta su larabawa ma saboda shaharar giya saboda ita giya idan mutum ya shata zai iya aikata kowane irin laifi kowane irin ne zai iya aikatawa to shi sa ita akan kanta ma suna kiranta da me al-ithm ita kanta masu sistema sunanta al'ithim laifi kawai shi sa wani yake cewa a can bawa ƙasar jahiliya yake cewa sharibtul ithma hatta balla aqli fa zaka al-ithmu taf'alu bil uquli wai ya sha giya shine sharibtul ithma ya sha giya hatta balla aqli har sai da hankalinsa ya fita ya rasa inda kansa yake yace fa zaka al-ithmu ita dama haka giya take taf'alu bil uquli take aikata ga hankula dan mutumin da ya sha ta to da ƙarshe za su bai da hankalinsa Allah maɗaukar sarki ya kiyaye hadisi na gaba wa an abi sirwata an karɓo daga abi sirwa amala ce bi kasri sini almuhmala da yi wa sinin kasra wacce ba ta da ɗigo haka nan kuma fatiha za ka iya mata kuma fataha ma'ana an abi sarwa'ata ko sir wa'ata sunansa na gaskiya shine uqba bin al-harith radiyallahu anhu uqbatu dan harith yarda Allah ta tabbata a gare shi annahu tazawwaja ibnatan li abi ihab ibn aziz ya auru ya auru wata mata yar gidan abi ihab dan aziz yace ya aure ta suna zaune a matsayin miji da mata fa atathum ra'atun fa qalat kawai sai wata mata ta shigo gidan da ta gansu sai ta ce إني قد أرضعت أقبتا والتي قد تزوج بها تشيتو أقوي مغانا تشي وانا ما تتاكا دا كوكي زونا دا إتا نا شايد دا كي إتا ما نا شايد دا إتا ko an fahimta ma'ana ina hukuncin mutumin da suka sha nono ɗaya me matsayinsu ba aure to su ba sani ba ita kuma dattijuwa ta shigo gidan kawai sai ta gansu tare a wacce ka aura ai ta shayar da ku tare shi kenan to ya za a yi kenan kuma an ta mai da hankali faƙala laha uqbatu sai shi an wa uqba ya ce mata ma'a'alamu annaki arba'atni wala akhbaratni wala akhbaratni yace ban ban san cewa kin shayar da mu kuma ki bani labari ba ban sani ba shi sa na aure ta فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم to amma da yake mai daman gaskiya ne bai zame ko ina ba sai hau abin hawansa sai cikin birni wajen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi bil madina ce je wajen cikin garin madina dama su suna zaune ne a cikin ƙauye abin ya faru to da abin ya faru sai ya hau abin hawansa sai wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi fasalahu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan abin da mata ta faɗa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله تيرا دا امانچن الله تعالى تبتا ا gare shi yace kaifa wa qad kila to yanzu ya za a tunda an riga an fada an riga an ce ta riga ta ce ta shayar da ku to ni me zan iya muku yanzu me ake nufi kenan anan me ko fahimta ba aure tunda ta riga ta ce ta shayar da ku me zai nuna ba ta shayar da ku ba yanzu ina fata an fahimta to kun ga babin tsantseni shine su yi me su rabu ina fata an fahimta shine abin da ya shigo da babu da hadisin cikin nan wajen fa faraqaha uqbatu sai uqba ya rabu da wannan matar ta sai yana ji yana gani wa nakahat zawjan ghayrahu taje ta auro namijin ba shi ba rawal bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi ihabun bi kathri al hamza wa azizun bi fathi al aini wa bi zayin mukarrara a malamai suka ce wannan hadisi bayan bayan babul wara da da yake da alaka da shi sannan kuma ya dan kawo wani abu daga cikin abin da ya shafi shayarwa ko kamar yadda muka sani cewa don mutumin da ya sha nono tare da namiji ko mace to wannan macen daidai suke da uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da shi haka nan shi ma namijin daidai suke da uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk abin da ya haramta da ɗan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma ya haramta a kanka to amma sai da abin da ya kamata mu fahimta shine haramcin iya shi kansa ne da abin da fito daga tsatsansa banda samansa da ƴan uwansa wannan haramcin bai shafe su ba an gane kuwa yanzu misali mutum ne aka shayar da shi da shi da wannan mijin dan uwansa to shi ko kuma shi da mace to ita wannan macen ita da shi ba za su yi aure ba sannan shi ba zai aure yarta ba ina fata an fahimta saboda kamar mai ɗinsa ke yarsa to amma mahaifinsa wani haramcin bai shafe shi ba ƴan uwansa wani haramcin bai shafe su ba ina fata an gane haramcin ya shafe shi ne shi da abin da fito daga ɗaɗansa ita ma haka yawa to malamai suka ce abin da yake haramta abin da yake haramta aure tsakanin wanda aka shayar abubuwa ne kamar haka na farko ya kasance nonon da aka sha nonon ɗan adam ne ina fata an fahimta ya kasance namijin a mace ce ta shayar da su duk su su biyun yanzu misali a ce yara ne aka shayar da su da nonon akuya ko nonon saniya ko abin da kama da haka aka shayar da namijin da mace duk da nonon saniya da shi suka sha suka girma wannan nonon da suka sha suka girma zai haramta masa auren junansu a ba a shayar da su tara ba an shayar da su tara ta me yasa ba zai haramta musu ba ba dan adam bane ina fata an fahimta saboda abin da Allah ya ce ummahatukum allati arba'anakum da iyayenku wanda suka shayar da ku iyayen ku wanda suka shayar da su yana baya gaskatu akan kowa sai akan dan adam mutum ina fatan fahimta saboda haka abin da shafi dabba wannan baya shiga ciki shar'i na biyu a dole ne kasance ya sha nonon kamar sau biyar a zance mafi inganci don wasu ce sha ɗaya wasu ce sha goma abin nufi shine yaron ya kama nonon da bakinsa ya sha ya sha ya sha sai ya ƙoshi sannan sai ya janye bakinsa sha ɗaya kenan ya ƙara kamawa ya sha ya sha ya sha ya ƙara janyewa sha biyu kin har sai ya sau biyar sannan yake haramtawa ina fata an fahimta amma dan sha ɗaya sha biyu wannan baya haramtawa wasu daga cikin malamai suka ce ko sha ɗaya mutum ya haramta amma dai hadisin na Aisha nuna mana sha biyar ne wanda kuma shine abin da yafi inganci to kun ga inda aka inda a ce sha ɗaya ne kawai to da irin wani lokaci za ku ga mata idan dan wata dan wata yana kuka takan ɗauke shi ta bashi nono to da irin wannan fa shikenan shi ma ya haramta to amma dai abin da yafi inganci gaskiya shine tsotsa biyar ake tsotsa biyar ake itibali da shi sannan shar'i na uku ya kasance lokacin da yaron ya sha nonon lokacin baya buƙatar wani abu da zai sha yara a kansa sai nono ma'ana bai isa cin abinci ba nono ne kadai abincinsa hakan ko yana kasance wani akan yaro daga lokacin da aka haife shi zuwa shekara biyu lokacin da ake yayi yaro an gane walwalidatu yurdu'ina auladahunna hawlaini kamilaini yawa shekara guda biyu cikakku ko shekara guda biyu ko ƙasa da haka to idan yaro ya sha nono irin wannan shan da muka ambata shikenan ya haramta amma idan da mutum sai ya girma ya kai shekarun balaga ko shekara biyar ko abin da ya kama da haka sai ya sha nono wannan bai haramta masa ba na fata an fahimta an samu haka a cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi akwai wani da ake ce masa salim maula abu huzaifa shi salim maula abu huzaifa ya taso tun yana ɗan ƙaramin yaro a wajen mai gidansa abu zaifa a nan ya girma ya taso har ya girma to lokacin da ya girma ya kai shekarun balaga shi wannan mai gidan nasa ubangidan nasa da ya yanta shi idan ya shigo gidansa sai rinka jin babu daɗi sai rinka jin rashin jin daɗi a ransa saboda yanzu ya girma da ƙaramin yaro ne yanzu kuma ya girma sannan kuma ba muharram matarsa bane tunda ba ɗanta bane kamar dai ba wani yantacci haka to abin yana damunsa ita matar tasa sai take kara wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare cewa ga wannan yaro ya taso tun yana karami a wajen mai girma bai san kowa ba sai mu ga kuma lokaci yayi ya girma amma kuma ga abin da mijina yake a kansa baya jin daɗin shigowa ta wajena sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce ki je ki shayar da shi ya haramta a gare ki ta ce sai na je na shayar da shi da ya sha nono da ya shigo kuma sai na ga mijin na kuma ya saka mai fuska daina wancan ɗaure fuskar da yake a kansa ko an fahimta to shine sai malamai suka ce wannan qadiyatu ainin ce ma'ana wani abu ne da ya faru sau daya annabi halatta musu domin su fitar da wancan rutsin da suke ciki amma kai yanzu ba za ka yi haka ba kuma wani abu ne da aka keɓance su iyasu an fahimta so da haka idan mutum ya sha nono yana babba wannan ba ya ramta masa to waɗannan su ne ɗan kaɗan daga cikin abubuwan da suka sauka daga cikin a sharɗan shan nono kamar yadda malamai suke faɗa hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga uwar muminai nana aisha da Allah ta'ala tabbata a gare ta tace كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام أقول نعم وأن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال أنكر ودك على حسن أن علي جيكا مزن الله كنا إرادة أمن تستبتع أغريش وترانا مزن الله يقوش أهنن سهكا يشغل رشي مسلاتي manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kalli sabon sai yace wannan dan nawa da kuke gani Alhassan yace shugaba ne kuma Allah madaukakin sarki zai daidaita wata aka hau? na can? ok manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ce wannan dan nawa da kuke gani shugaba ne kuma da sannu Allah zai daidaita tsakanin wasu rundunonin musulmai guda biyu masu girma wanda suke rigima tsakanin saboda shi kuma haka ya faru lokacin da yaƙi ya kai yaƙi ya kasance an kasa samun daidaito tsakanin bangaren sayyidina Ali da bangaren Muawiya kowanne ya ja ya turje kowanne ya ki saki to a daidai lokacin sai Allah madaukakin sarki ya dauki ran sayyidina Ali ya bar duniya sai aka yi waɗansa alhassan mu baya ya kasance shine halifan musulmi gaba ɗaya da duk duniya a lokacin alhassan duk gaba ɗaya rundunar musulmi ta dawo ƙarƙashinsa kuma sun ninninka rundunar sayyidina ma'auya yawa sosai da sosai da ƙarfi to amma a lokacin sai ya ce shi ba zai jagoranci musulmi su je su kashe musulmi yan uwansu ba na'am sai ga wuta an kawo ta an kawo ta ta gama garin okay okay amma bai kamata a can dauke tun daga wuta ta gama ta gama garin an kawo wannan haka bari mu dan jira mu gani a hawa hawa akwai saura da yawa yawancin wanda ya ƙara da ɗari uku ne a shi aka yi sosai mako a yi ciki suka shiga da shi kai ya kudin na rito aka wannan tafiya yake shi kudin mai gida ba duk dai ku bari bana da mana abin nan mana aiki a kai in allah da daga can ɗin ma za mu samu sauƙi daga wajen su da zaman je mun same su insha Allah ta'ala za su zo su canza mana don magana Allah ya ta da kai maganar wannan barewa da eh ai sun yi magana mutum ya sa kuɗi ta da mai gari da aka san sun fara magana ai saka shiru sosai din sun fara magana sosai cewa lalle sai an cire an ce ana zalunta mutane sai kaga wani bai sha wutar Kwarai da kwana gaske.
shida ba a wata tare da gaske da kuɗi da yawa ta ba dai sun yi shiru kuma yanzu ne din ai to ai kansu suke yana masu ya ba maybe sun zo sun ba su wani abu ne ba su wani abu ne ka san halin su
sai da addu'a kawai Allah ta fashe wuta amin wani zan zuwa nan gaba mun samu da gini a na ya kamata gaskiya ya saboda kamata irin haka ba za mu ɗaya muna jira sai an canja mana hanyar Mm, injin da yana nan ga gaskiya ne ake sa wasu kamar kwanzu shi iya cikin masallaci kawai ke da fitila wani da gaske sai mu oban mage za su kulle wutan nan kuwa shi ne wannan kira wai kuma shi
na'am ya na biyu kenan wannan na'am a ok zai zan kashi ma lokacin sallah ya riga yi ba yana sama ba Okay. Ah, ok Eh, ya ni ba na son zaman sa a saman nan ma gaskiya ba ba ba- bai samu wajen ajiya ba gaskiya saboda a rana yake a rana yake kuma saman yara suna hawa da sauransu da almajira za su rinka lalata mana shi a bar shi a nan ɗinka na gani bari bari mu dakata haka sati mai zama mutum ba bi sallah ba Na'am? wa ina gani lokacin sallah ya riga ya sawo kai wuta ta namu eh, samun damar cigaba da karatu na gani sai mu dakata ana to bari bari mu karasa wannan na'am wannan hadisi an karɓo shi daga al-husain bin ali jikan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na haddace na haddato daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da yake maka kokonto zuwa ga abin da baya maka kokonto ka bar abin da kake shakkarsa ka tafi zuwa abin da baka shakkarsa wannan hadisi asali ne babba daga cikin asaloli da malamai suke hujja da shi wajen gina matsaloli da yawa daga cikin fikihu yanzu misali daga ciki akwai matsalar sallah idan mutum yana cikin sallah sai ya sallaci raka'a uku ko hudu sai yake shakka ko kokwanto akan cewa raka'a biyu yayi ko uku to kun ga sai ya dauki wannan hadisi sai ya sashi a cikin aikinsa menene tabbas yaqini a cikin aikinsa ma'ana raka'a biyu ce yaqini ko raka'a uku raka'a biyu raka'a misali shakka yake ko kokwanto akan cewa yayi raka'a biyu ne ko yayi raka'a uku to kun ga da yaqini yayi raka'a biyu raka'a ta uku shine yake shakka akan ta ko to sai ya bar abin da yake kokonto ya ajiye wannan raka'a ta uku sai ya gina sallarsa akan raka'a nawa kenan biyu in ya gama sai sujada kamar yadda malaman fiqh suke abin nan to duk irin wannan mas'alolin da suke da ake kawo musu irin wannan galibin su akan gina su ne akan wannan wannan hadisi sai dai akan irin wannan shi kansa a zato din kala biyu ne akwai irin zaton da mutum zai yi wanda ne mana bayani a baya shakka ce baya irin jayar da wannan bangare da wannan bangare to shi irin wannan abin da ya kamata sai mutum ya jefar da abin da yake shakka a kansa sai ya dau wannan sai ya dau wanda baya shakka a kansa amma akwai abin da mutum yake da azzannur raji akai raka'a biyar raka'a hudu ne ko kuma raka'a uku to amma kana da zato mafi rinjaye akan cewa raka'a hudu kai a lokacin baka dawo kai raka'a uku ba sai ka tafi a raka'a hudunka ina fata an fahimta kowanne hadisi ya tabbata a cikin muslim na farko annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce fallata harras sawaba ma'ana mutum ya kirda abin da yake shine fa daidai idan ya kasance yana da azzanun rajih kenan na biyu kuma annabi ya ce falyabni ala mastaqana yayi gini akan abin da yake da yaqini akan sa me yake da yaqini akan sa shine raka uku ta raka uku nan kuwa sai ya batta ya gina sallarsa akan raka uku ina fata an fahimta sai raka hadisi ne shi ma da yake nuna mana taka tsantsan da tsantseni wajen ayyukan da suka shafi mu'amala ta yau da kullun gaba daya ba ibada kaɗai ba kowace irin mu'amala wannan hadisi yana iya shiga cikin ta wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahihun Allah mu dukkan sarki ya samu dace na so a ce mu karasa baban gaba daya amma saboda yanayi na lokaci dole mu dakata anan sati mai zuwa idan Allah mu dukkan sarki ya kai mu mun karasa hadisan da suke cikin babin kuma mu shiga sabon babi Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah mu dukkan sarki ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله